Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani ɗauke da rahoton yadda al'ummar wani ɓangare a unguwar tudun yola suka waye gari da shigar sammako da suka ce an musu inda su ma suka yunƙuro to amma dai ya zuwa yanzu a iya cewa a wani mataki ake na wato ainihin anja anja domin an tsaya cak kuma an yi kikaka amma dai sun yi cikakkwari a bakin gurin da suke ganin an yi musu shigar sammakon domin gina wani katon sabis na kamfanin waya a cikin tsakiyar bangaren unguwar tasu wanda kuma su suke ganin abin akwai cutarwa hasali ma ba wanda ya tuntuɓe su ba wanda ya sanar da su sai wayar gari suka yi suka ga ana wannan aiki za a kafa turken sabis ɗin waya wanda suka ce yana da cutarwa a gare su ba kuma tare da an tuntuɓe su ba har ma suka yi da'awar sun yi taɓin alli da wasu daga cikin shugabanni a yankin kuma su ma suka yi bayanin ba su da masaniyar wannan aiki kai tsaye yanzu zan sada mai sauraro da ɗaya daga cikin ko kuma ce shugaban kwamitin wannan bangare don jin suna da matsayi da kuma yadda suka sami wannan al'amari ina cikakken sunan malamin Assalamu alaikum sunana Salisu Salisu Musa menene abin da kuka waye gari da shi mun waye gari da sabis wanda yake ba a ba a tuntube mu ba mu makauta haƙƙin makautan ba a ba mu ba saboda haka mun yi mun mun waye da gari da shi shine muka muke muka kwamiti ya kira muka zo muka dama akwai kwamitin ko kuma yanzu aka yi a kwamitin dama muna da kwamiti ni ne shugaban shi yanzu saboda haka muka kira zama muka zauna muka tantauna muka kira shuga- mai wanda ya bada go waye shi wanda ya Allah bada ne ne ya bada go saboda haka muka kira muka ga maka ga illar da yake akwai gurinsa ne gurin shi ne saboda haka sai bai nuna tuntuɓe ku bane a bai farko tuntube mu ba saboda haka da kuma wanda ya- wanda ya kawo mushi aikin garba makocina malam abubakar shi ma makocin wajen ne shi ma makocin wajen ne makocina ne jikin gidana yake saboda haka muka zo muka, muka sai da ya dawo muka tuntube shi sai ya ga- sai ya gaya mana cewa ai mu shi, d- shi wannan bu mishi shi ne yake da iko da yi saboda haka inda nahi ne ma ba zai magana da mu ba saboda haka sai muka ce to mu ma tunda muna da kwamiti muna da kungiya za mu zauna kungiya mu tattauna mu ga me ya kamata menene mu ta mu saboda haka sai muka fara tattaunawa muna magana muna zama to shi mai gurin kun neme shi mun neme shi bayan an zo kun ga an fara ɗin.
bayan an zo an fara mun neme shi to me yake ce muku eh yana yawo da hankalinmu ne yana nuna kamar ma bu mu isa ba sai sun yi sabis ɗinsu
yanzu ina batun mai unguwa ko dagaci ko wasu masu riƙe da sarautun gargajiya a wannan yanki?
wallahi mun mun je wajen mai unguwa sau biyu me yake ce muku ya ce mu mu bi mataki na shari'a wanda za mu bi mataki na shari'a saboda haka shi ma ya na'am da magana da muka muka je da ita zo mu bi da gummi unguwa kuma mun kira dagaci mun zauna da shi a gun kwamati shi ma ya mana bayani cikakke cewar me ce dagaci ne ya ce mana
ya ce an sanar da shi yana da masaniya ya ya su sun sani a- ya hi dagaci ya sani ya ce ya sani amma bai san anan za a aiki ba a cikin makota na wannan layin ba akwai waɗanda aka sanar da su ba ko mutum ɗaya da aka sayar domin in sanarwar ne ni ne ya far- kamata a fara sanarwa da kowa kan kuwa tun da ni ne makocin shi ga gidana ga gidan shi saboda haka mun waye gari kawai ana aiki
ban sani ba akwai wasu daga cikin To, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Sunana Kabiru Abdullahi, wanda ke layin alamin na'ama, kungo tudun yola.
menene damuwar Damuwan mu mun waye gari da wani rami da aka zo ana haƙa kusa da mu wanda mu san me za a yi ba. Ba mu san waye kuma ya kawo wannan aiki ba. To sai da muka yi bincike muka ta abin cewa akwai wani makwacin mu wanda shi ne mai filin shi ya ba wasu wani kamfani na waya za su zo su yi sabi a wajen. to mun korafi gaskiya iya kokarin mun je wajen mai gari da mai unguwa duk mun zauna da su mai mai gari ya gaya mana cewa mai unguwa ya gaya mana cewa wannan abu an zo an same shi gaskiya kuma dukkan ka'ida da za su kamfanonin za su bi sun bi na yin wannan aiki saboda haka ba mu da ikon dakatar da wannan aiki illa dai mu je mu bi duk mat- matakin da mu dauka na shari'a ko na doka ba kan mu kar- kan mu kare doka mu bi ka'ida mu bi haƙƙin mu in dai ba mu buƙatar wannan aiki to a cikin wannan kokarin da muke ham ta kai ga yau ga muna hira da kai akan wannan aiki To amma ya batun shi mai gurin.
shi ma mai gudun mun kirawo shi mun zaunar da shi mun gaya masa ya ake wannan aiki kuma ya amsa kuskurensa gaskiya don daga baya ma ya da cewa zai ga mutanen nan zai mai musu da kuɗinsu a a budan wannan aiki to me aka me aka daga baya kuma sai zo ce shi gaskiya ba mun zauna da mai gari ga mai gamu ga mai gari ce shi gaskiya ba zai koya mar ba zai iya zuwa wajen wannan masu kamfani ga musu cewa ya jin wannan aiki ba sai dai da in da wani mataki da muke zuwa mu dauka wani abun nan na sha'ar din mu je mu dauka shi da amma ba zai iya bin waɗannan mutane ya ce su bashi kuɗin su ba Kun cimma matsaya da shi a farko ma zai je ijen mun bi cimma mu tsaya da shi akan cewa zai janye zai janye zai ba su kuɗin su daga baya kuma ya canza to kuma dama a baya shi wannan makocin namu ne kawo nan aiki a baya shi asalin mai filin wanda ya mallaki filin an yi an yi da shi akan ya bada filin a yi wannan aiki yake to sai kuma da Allah ya sa ta faɗo shi hannu wannan makocin namu kuma ta sallar shi wannan mako- ɗaya makwacin namu idan ya kai masa labari ya kai masa wannan aiki kuma aka karba kuma sai da tambayi shi mai filin na ce masa dan Allah da annabi tsakaninka da Allah wannan wannan aiki da aka kawo kai ka ne ma a zo kai ka ne mutanen su zo su yi ma a su yi wannan aikin kuma ya ce wallahi tallahi ba shi bane ka masa akai so a takaice da wannan shine abin halin da muke ciki To amma shi wace irin cutarwa kuke tunanin abin zai mu?
To, gaskiya cutawa ah, akwai cuta a cikin abin nan domin ta ginin ginin gidajen mu tana shafin mu tana za ta shafi gidajen mu za ta shafi lafiyar iyalin mu da ƴaƴan mu da matan mu fi sabilillahi saboda akwai wani sabi akwai da mu irin wannan ta faru wanda akwai muna mutum ɗin ma makocin wanda yake ga mu cewa akwai mu- mutumin da ya- yadda ma aka yi wani abu to yanzu matarsa ta sa kama da wani ciwo dan da ta haifa ta ya kama da ciwo sanadiyar wani abin nan din Ya aka yi suka tabbatar da sanadiyar.
na Sun je asibiti ne aka ce musu sai yana sun je asibiti aka tabbatar musu cewa eh ga ga lura ta same su kuma sanadin wannan sami ne na kusa- na kusa da su amma ana ganin fa su kansu shi kansa mai filin da wanda ake zargin ya yi hanya ya ka aikin duk su ma makotan wajen makwabtan mu ne kwarai kuwa aminan mu kuma da muke duk mu'amala tare da su To su cutarwar ba ta shafe su ba eh to ai su- in su ba su san kanmu mun san kanmu gaskiya ko ba su san mu sai za su jira su ba mu dai mun yadda mun gaskiya wannan abu illa ne a tare da mu fi sabilillah yanzu me kiran ku ko kiran mu ga hukuma musamman mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kadin Islam da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Abu da Ado Bayero da shugabancin wannan majalisa taimaka mana su fudda mu da wannan kanki da muke ciki.
ban sani ba kai ga katangar gidanka ga gurin Ya assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Hamza Muhammad, mazauna unguwar Tidin Yola, layin Anas mai nama. To abin da yake kasancewa a unguwar tamu jikin fili na jikin filinka ko jikin gidanka jikin gidana akwai fili wanda yake fili ne temporary. To ba kuma na gari da yake ni mai tafiye-tafiye ne. To iyalina sun yi min waya sun ce an wayi gari yau kusan sati ɗaya kenan an zo ana ta haƙe-haƙe. To sai ne tunanin cewar na yi murna na samu makwabci. To kuma daga bisani abin sai ya kasance ba haka bane ba haka ce wadda ah, ya kasance irin wannan abin da ake kasancewa za a yi shi na sabis din nan ne. to hakan ce ta sa da muka tabbatar abin nasu ma yayi nisa yayi karfi na tabbatar service din ake yi ba a nan garin nake ba hakan ce ta sa jiya na dawo da na zo ni ba komai ne ya kawo ni ba saboda bin haƙƙin lafiyar iyalina da kuma nitawa sannan kuma mun zauna da makwabtana waɗanda muke da su hagu da dama kewaye da ni ga baki ɗaya duk ba su goyi baya akan wannan abun ba ba don komai ba sakamakon wannan abun mu mun ga waɗanda ya illatar da dama waɗanda suna nan yanzu sakamakon wannan abun ya cutar da su a ina kuka gani eh a makwabtanmu waɗanda muke da su ba da jimawa ba yanzu nan maganar da nake gaya ma a tsallake nan akwai matar da tana nan a yanzu halin da ake ciki ta kamu da wata lalura ta rashin lafiya matar kuma a je an yi bincike an tabbatar ba wannan abu da aka kafa na sabis shine wanda ya affecting din wannan damuwar tata to kuma a halin da ake ciki ma wannan sabis namu wanda za a zo a sa ya ma fi wancan illatarwa ba don komai ba muna da ƙananan yara sannan muna da iyali sannan kuma wannan abu da aka ce ana shirin yi to kagan aka yi shi hankalin ba sai da za a iya kwanta sakamakon mu zama ne ya kama kuma zama arziki tare muke kuma hasali wannan mai fili ma tare muke da shi da wanda ya masa hanya ya kawo waɗannan mutane duk muna tare da su ba su zo sun gaya mana ba kwanakin baya kimanin wata uku da ya wuce mun sami labarin kamar irin wannan abin za a yi mun je mun samu mai unguwa ya tabbatar mana da cewa bai san wannan magana da ake shirin za a yi ba hasali shi ba a zo an same shi ba to haka ana nan ana nan ni kuma dama ba zama nake yi ba sai muka samu labari an zo ana haka za a gabatar da wannan al'amari to hakan ce ta sa muka zo muka zauna da makwabta muna neman da gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari da sarki da ya shigo a kawo mata To mai sauraro gaba ta farko kenan akan wannan batu kuma a gaba ta biyun ma mun yi taɓin alida wanda aka yi zargin shi ne ya yi ejan wato ya yi wakilcin kawo wannan kamfani don su kafa wannan abu. To amma dai abin da yake cewa shi ba shi ne mai guri ba kamar yadda aka faɗa shi kawai ya haɗa kamfani da masu guri ne. Amma ba shi da wani ruwa da tsaki ko sa hannu a cikin wannan abu. kuma yana batun cewa wannan abin akwai shi a gurare da yawa baya cutarwa don haka shi yana ganin za su iya ɗaukan duk matakin da suke ganin za su ɗauka a yayin da shi kuma mai wannan guri da muka tuntuɓe shi ya ba da bayanin cewa tabbas ya yi kuskure na bai sanar da duk wanda ya kamata ya sanar ba musamman su makota gabanin a fara aiki sai bayan da aka fara suka gani suka neme shi ya ce wannan abu ya yi kuskure kuma ya yi ba daidai ba amma suna nan suna ci gaba da zama da waɗanda abin ya shafa musamman su makotan da suke da korafi domin su tattauna su samu maslaha a tsakani to fatan dai Allah ubangiji ya fitar da daga rogo a samu daidaito ta yadda za a yi wato ainihin al'amarin irin na mai wasa da macijin tsimma yan kallo lafiya shi ma kuma mai wasan lafiya ba tare da an cutar da kowa ba Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da FM muryar